alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah kama na ranar ta Laraba sha bakwai ga watan Shawwal hijiran shugaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha biyu ga watan bakwai 2017 wanda za mu saurari ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma wanda ke wannan shine kafir na uku a cikin tafsir suratul ghafir ɗaya daga cikin kasoshi dubu da zaran tafsirin alkur'ani mai girma insha Allah wanda za mu saurari zan karatu daga alaran ma malam adamu katubu na gidan shi malam usman mai kantabarai kusurwa zarifi wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilatu shahul islam wasu adatul anam walamma ashiyaku usman بن عيسى إدريس رضي الله تعالى عنهما كتب داريسي أحسن الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوجه الله سيئات ما مكروا وهاك بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذا تهاتون في الليل فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كل فيها تبعا فأنتم مغنون أنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتيهم إن في صدورهم
إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأفلح وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأرضي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وآل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مؤمن آل فرعون أتوب muminin nan hisilu babban siddiƙin nan wanda yake ma fir'auna da jama'an shi gargaɗi da nasiha bakin ya gama nasihan shi da fir'auna to ya san sharrin fir'auna ya san hushin fir'auna kaza a ce wani fir'auna zil auta tsari da shi ne hushi da mutum to akwai kutura ko guda hudu da ake da yasa aka yi su zai a bakara mutum kawai a tuka cikin shi yana kallon ƙasa hannun shi na dama ɗaure a wancan turke na hagu a ɗaure a wancan turken ƙafan dama a wancan turken ƙafa a wancan turken sai a hura wuta ta ƙasa ya ta wuce a gaba hannun ya mutu to shi wannan mutumi mai suna hirkilu siddiƙi mai girma ya kashe fir'auna jin haka da sanin da yin haka sai ce wa uku wuce amriya ilallahi ni ina fawwala al'amari na gaba daya da Allah azza wa jalla inna Allah basirun bil ibad domin hakika Allah yana kallon bayan shi ko a ina kake faɗin wannan kalmar da yi Allah azza wa jalla bai ji daɗi sai ni gona rantsa da girma na na rantse da buwaya na na rantse da zafi na fir'auna bayan da zai da kai wannan kalmar da ya faɗa ne ya sa Allah ya kiyaye shi saboda fir'auna ita ma alaikum sai da asiya bint muzahim da ta faɗi wannan kalmar da fir'auna bayan da zai da ita sai ga ma shiga da ta faɗi wannan kalmar fir'auna da bayan da zai da ita Allah ce to duk wannan kalmar وفي الأمر إلى الله إن الله بصير العباد التي توقف الله في الله يكيعيش سيئات ما مكروا منانا uƙofofin da suke yi na makirci duk munanan makircin su na mugun tanadin su da mugun azabar su da Allah ya kiyaye taskilu wa haqa bi al-ana sul azab wa sul azab mummunan azaba haka sai ya sauka ya wajaba ya tabbata da alfan da jama'an fir'auna abin da kuwa tabbata gare su to a takaice wannan aya wa kun da wani ilallah inna allaha basirun bil bad shine sayyidina aliyu min abi talib radiyallahu anhu wa karamallahu wajahu wa alaihi salam shine ke cewa ina mamakin mutumin da yake tsoron yan adawa da abokan gaba yake tsoron makiyin shi ko makiya yake tsoron masu hasada da masu jahoshi shi amma kuma bai karanta wa fa wa zamura ila Allah inna Allah basirun bil ibadi in ka san wannan sirrin wannan ayin ko Allah ya ka sharar dukkan masharanta da sharar masu hasada da masu bakin ciki da duk wani makiyin ka Allah ya kare shi ita kana likita ina mamakin wanda ya san wannan aya kuma ya san da an da mu bai karanta ta ko da kafa bakwai ne kana biya ta a kullum Allah zai kiyaye ka biya ta kafa bakwai ko kai layin ta kafa bakwai ko karanta ta kafa bakwai ko kai layin ta kafa bakwai duk ɗaya ne kuma zai kuma za ka yi gaisa a gida Allah ce wa haka bi alif rasul azab mummunan azaba sai saukan ma jama'an fir'auna kamar yadda aka sani teku ta rika da su gaba daya suna can kuma lahira suna gamuwa da azaba wani azaba suke gamuwa da shi Allah ya ce annaru wutar jahannama ne wutar lahira wutar lahira yuradun alaiha ake fitoro musu da ita ake nuna musu an ce rawukan jama'ar fir'auna da ruwan fir'auna gaba daya Allah ya rasu tsuntsaye baƙaƙe adadin yawan jama'an fir'auna su miliyan ɗaya da dubu ɗari shida to kowane ruhin kafin ɗaya tsuntsuwa ɗaya ta haɗiye shi to kullum da safe tsuntsayen za su zo irin zo kowace ta zo wajen mai ita a cikin jafiran tana zuwa a buɗe shi jahannama sai ta ce tashi ga tashi ga jahannama ka ce tashi ga wutan ka san na su ba jahannama ne na jahannama na musulman na na kafin da zallan na su sai ta irin can faɗa nan na ga kuɗa ma'auriya yanzu da hidda na zuciya shi ne nasu to duk safe sun tsaye za ku zo ce ku dubi abokanku in sun kalla ku zanen a wutan ta karanta ya huci da jibradin na awa guda sun tsaye su koma haka da yamma za su tsare za su tsare dawa da dare ku tashi a wuta can kusan wanda ke hura muku sun suka hanga a tsara musu hucin wutar sakara na awa daya sannan su tsaya su koma su koma kuma da wannan raɗin azaba ko da ba tsara wani ba har abada ba zai wuce ba za su bari ya ragu ba amma wani hadisi an gulama ce duk kafiran duniya su ma ga za a yi musu duk tunda wancan ba na bai yadda annabi Musa ba ne ake mishaka haka shi ma kafin da da annabi Ibrahim ba haka ba ni balle kafirin da yake sallama ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma haka ake musu kullun kullun safi da yamman nan annaru wutan lahira ne wutan sakara da hudama da hawiya wa ma adraka mal hudama naru hamiya annaru wutan lahira ne yuradun alaiha ake bijiro musu da ita guduwa da safe wa ashiyan da kuma yamma wa yau ta taqumu sa'atu amma ran da kuma tashi kiyama ta tsaya ran da sa'an kiyama tashi kiyama ta tsaya mala'iku Allah azza jalla zai ce wa mala'iku adhilu ala fir'auna to ku shigar da jama'an fir'auna a shaddar azab mafi tsananin azaba Allah kare mu su kaga zuwa da auna da jama'an shi su balle kuma su abu zahir da jama'an su amma abin mamaki to shi annabin mu shi ya zama da Allah ya shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan sauran duniya gaba daya ba su sai karfin kafin kafaran annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sai shi shi shugaban annabawa gaba daya al'ummar shi musulmai su ne mafiya daraja hatta kafaran da suka fice shi sun fi kafaran farko a wajen tsiya da lalacewa a nan wata shan ibrahima ne asalin mutacen masu asalin bala'in masu balbalin ya ba kafaran farko mai farkin jahannama shi ne ba kafaran zamanin annabi su ma rahaman tashar wa ma'arfan nata illa rahmatan lil alamin annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad haka ake makafar azaba tun daga kafaran farko har zuwa kafaran ƙarshen zamani alkiyaye ne an ce wata rana a gwamnatin babban bawan Allah in ka duba تفسير الجماعة تفسير روح البيان ستولي تفق شافي نقاري تسعين أما بيان لدي نتي الله على تسعون تاي بيان لدي نتي الله على تسعون تاي سنة كهدي وروجين جمال تراولا شما أنا ذاك ساميشي أرور بيان شافي نقاري da tamanin da tara wani wurin yanzu ina cikin shafi ɗari da saba'in daidai تفسير المسلمون كفر الكافر كفر التوحيد in ka duba tafsirin ta ƙasa in kana da ita layi na ɗaya biyu uku hudu biyar na shida da wani wuri an sani ne bin abdullahi wani babban wani ne salim bin abdullahi ya ce shi salim ce na ji babana abdullahi yana cewa wata rana daga makka na yi shirin zan je garin madina daga makka na yi shirin zan je madina ina tafiya ina tafiya a hanya sai na ga wata makabarta da na ga wannan makabartan sai na tsaya ina tsayawa ko da makabari ya buɗe sai ga wani mutum ya fito da kuku wuta na cike ce shi fal fal fal fal fal fal kuma an ɗauke sarƙa yana gudu yana gudu shi abdullahi ya ce ni kuma tare da ni akwai ruwana na guduri wannan mutum sai tun faro ne bawan Allah ka taimaka min ka ba ruwan na isa ya abdullahi sub alayya sub alayya min al-ma'i ya sai ni ba Allah dan kai ya fama ruwan nan naka zuba mu ruwan nan naka ko na ji dadi zuba mu ruwan nan naka ko zan ta mutu yana ga mun haka har da zulmin kabar kuma ga kuma wani mutum a karfa ya fara su kabar ya zo ya kama sarkan mulki tare da wannan mutumin na farko ya kama kama ina jan shi ya ce Allah ta sub alaihi ba kaka fara da wani zuwa ai kafiri ne ya ki yarda ya Allah ya ki yarda ya annabi ya samu kula da shi wannan zabani da zuwa kuma mutane ya fada wannan nan wanda ya zo da kabar yana fada mishi sarka ta shi wani balli kai ka ce wuta ne aka kuma ƙara watsa mata fetur haka ne ya ji koma da kashi kudu da kuma koma ya fada da kabar shi sa in ji mutum ya rayu a duniya ya zama kafiri ya sallama ma annabi Muhammadu sallama wannan mutumi alajiya ya sayar da sayu musulman ma girma sabo suna tsoro wanda kuma kafiri tsantsa eh musulmi na tsoro wanda kuma kafiri tsantsa alajiya ya to amma idan mutum yana da wani nashi wanda ya rasu ko kuma ka je makabarta za ka yi musu addu'a wa habib bin munaffahin رجل عنه يسي من قرأ بسم الله وفي الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وفي الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وفي الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ونم كلمة yace Allah ka ba Allah na ka zama Allah kai ladan zuwa kabarin wani wannan mutumin ko da ana mishi azaba ne rafa Allah azaba an sarka kabari arba'in sanaka za a ɗauke wani sun azaba tsawon shekara arba'in in ka biya da kafa ɗaya ka ce Allah shi kabarin wani in ka biya da yawa ba duk ɗaya dai shekara arba'in in ka ɗari ba to dukkan wani kabari ya zama mu ne suma da safe ana zuwa a buɗe kuma aljanna ƙanshin nan ya tuce su ƙanshin nan ya lashe su kishiyar da ‘yan wuta suma duk mummuni shi ba kafarin shi ana buɗe kuma aljanna yana hanganta ina ji ƙamshinta ina jin ni'imanta haka ya faru kan wani wali da ke jama shehu bishir al-hafi raddal anhu shehu bishir al-hafi da aka gaishe a cikin barci daga ce aka rabu kallahu ka ji lahira ya kasan ya kasan da Allah ya ce ai Allah azza jalla ya yi min gafara har ma ya fara rabin ni'imar aljanna aka ce rabin kuma kamar ya ce da ai wanda ke kabari duk aljanna yana gani ko yana cin kamshin abin da gwanin ya rushe zuwa kuma aljanna ya ci abincin ciki ya fara da mata da ciki a kana nan kamshin na tare da kai liman na tare da kai kamar kana barci ne na hutawa to abin da zai kuma cin abincin da kuma saduwa da matan naka hakan ba ka an ba shi ne sai an ba shi rabin jiran rabin neman aljanna shi da bishir alhafi radiyallahu anhu haka nan an ga wani waliyin shi ma a cikin barci faru'iya ba a duhun faru'iya ba a duhun ba da mutu ala halin hasanati an gudu wali cin hali mai kyau fararen kaya ya yi kiban mulkun ya yi sharshar tafsir an taba biya ya aka kalle shi a karamakan lahu ya shehu da ka zo lahira ya aka ka samu wannan nima haka fa qala ta kuntu akasartu qawla la ilaha illallah yace a duniya na kasance ina yin fara kalmar la ilaha illallah dora kai ma ka yi kalmar la ilaha illallah kai ma ka yi kuma kalmar la ilaha illallah kai ma ka samu haka ka ji wanda suka kafirce sun kafirce da shi da kin la ilaha illallah ka ji kuma wanda kuma suka dace su kuma yi kuma sun dace ne da yawan faɗi kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka duba rubul bayan kuma ya tabbata da ɗari da ɗaya za ka samu wannan bayanin وإذ يتهاجون في النار واذكر يا رسول الله كفاة الدنيا لا باري إذ يتهاجون في النار لوكتين دا ‘yan wuta suke gaddama suke jayayya ya su ya su a gidan wuta. Ya rasulullah ka ba da duniya labarin lokacin da ‘yan wuta suke gaddama suke jayayya a tsakaninsu. Kai kulun ku a faru. Rauna nan ƙanana ƙananan sai su ce lillazi na sanarwa ga manya-manyan da suka yi kafin wanda suke girman kai ƙananan sun ce ma manyan in na kunna lakum taban ai mun kasance a duniya mu mabiya ne a gare ku suna mun lahira hal antum bughurun anna shin za ku iya wadatar da mu wani abu nasiban ku dan ɗauki dan wani yanki minan layi na azaban wuta eh hal antum mu'minun anna shin ko za ku iya wani da mu wani abu nasiban kuna ɗan yanki ɗauki ɗan wani yanki azaba min nar na wuta qala allazina sabaru allazina sabaru waɗanda suka suke girman kan manyan kafiran irin su Abu Jahil din irin su Utbatu su Walidu bin Mujira na manyan kafiran farko haka na har zuwa na kafiran ƙarshen zamani to kowane zamani jagororin da suke hana na ƙasa da su shiga musulunci haka nan na ƙasa za su gaya ma jagororin su za ga dan to ga dan dan to wani abu na wahala azaban wuta to manyan kafiran tsara da sun ce sun ce in ma kullum fiha ta ai da mu da gudun muna ciki ne aljiya ai da mu da gudun muna ciki ne inna allaha kada kama bil ibad ai hakika Allah azza wa jalla ya riga ya yi hulki tsakanin bayan shi ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'iri mu'minai muna aljanna insha Allah mun kafirai suna wuta alkiyaye da kansu za su daka su kafirai wa qala allazina fil nari ya zaka jahannama wadanda suke cikin wutan allazina fil nari irin wutan da suke cikin wutan jahannama alkiyaye wa qala sai sai su fada su ce li hadath jahannama su gaya ma manyan zabaniyawa masu kula da jahannama sai su gaya musu ba Allah ya ku zabaniyawa ya maliku da kai da jama'anka ku taimake mu ud'u rabbakum ku roƙi Allah ubangijinku yawa tafi anna ya dan sauwaƙe mana min al'azabi na azaba yau ko da na rana ɗaya ne malikin da an ka ka taimaka mana ku roƙi Allah ya ɗauki mana azaba ko da na kwana ɗaya ne tsano su yi babaniyawa su ce makafarai maliku da makaraban shi sun su gaya mana makafara sun su makafarai tsano sun ce musu ku kafaran nan abin mamaki alam ta ku ta ci ku mursulukum shin manzanni shin manzanninku da aka aika muku ku zo don ku bane bil bayyinati da bayanai da ayoyi masu bayani filla filla shin manzanninku ba zo don ku bane su muku bayanai wasu ba hamma sun kuma zuzi ba kuma zuzi ne ƙarin ce bala haka ne Allah sun zo mana sun mana bayani sun mana bayani ƙalu sai maliku da zabaniya sun ce makafaran to fa so ku ku adda mana ku da kanku ku roki Allah mana ku da kanku eh ai ku ne ku adda mana kanku ku Allah mana kanku Allah ta kafirai sai adda kuma ta annama wa ma dal kafirina ai adda kafirai bai zama wani abu ba illa fi dalal kafirina cikin bace bace kafiri adda kuma lahira a karba eh shi Allah ya kira ta duniya ya amsa su wannan ya mushi da shi ku mushi kira Allah jahannama wa Allah ya amsa miki Allah ce to ya Rasulullah kai hakuri abinda kafaran maka suke maka duk ina kallon su abinda kafaran duniya suke maka ina kallon su domin ni na kawai inna lanan suru rusulana hakika mu dinnan wala muna taimakon manzannin mu eh muna taimakon manzannin mu wallazi na amanu muna kuma taimakon waɗanda suke imani da manzannin mu ina da duniya a cikin rayuwar duniya tun daga tun daga duniya wa yau ya kuma ashad da kuma randa za a tsaye da shaidu nan ma muna taimako annabawan mu manzanni kuma kuma muna taimakon mu'minai muka imani da manzannin muna taimakon manzanni so ana wata kira kai tambaya sai to ai Allah da nan Allah sai Allah yana taimakon manzanni so kuma gashi abu a tarihi akwai annabawan da ke an kashe su ko akwai annabawan da ke an kashe su so kuma gashi Allah sai kuma ina ina taimakon manzanni wani zuma yana cewa kasaban lahu la'agaliban na ana wa rusuliya Allah ya hakika ya rubuta ya tabbatar ya ce ni ne da rinjaye ni da manzanni na to idan ka ga an ce wani annabi an kashe shi Allah azza jalla yana barin kafirai ne su kashe wasu annabawan annabawan da ba a umarce su zai su yaƙi ba annabawan da ba a umarce su zai su yaƙi ba to su kuma sai Allah ba dama sai a kashe su don su samu shahada su wanda ya zan ya samu shakawa amma duk Allah da a cikin ilimi zai yaki to har abada kafirai ko a gida ko a filin yaki ba su dama wuri sai za su kashe shi ba to taimakon kenan kashi na farko taimako kuma kashi na biyu ko da wani kafiri saboda lalacewar shi ya kashe annabi a cikin annabawa to ai wannan duniya ne sun sami annabi a duniya sun lumumini wajen da kafiri duniya gidan yare ne na mumini balle kuma annabin Allah in aka kyale kafiri ya kashe annabin Allah shi ma ina zai zai aljanna wanda ya baka talauci ya kawo ka cikin wadata ya taimaka maka a kudu taimake gaba Allah ya to ina taimakon manzanni na da muminai waɗanda suka imani da manzannin nawa na muminai su shiga sahabbai kenan sun shiga tabi'ai tabi tabi'ina har walijai daga duniya har da Allah zai tabbatar da zai tsaye da shi dan dalilin shine wanda annabi Adam wa annabi annabi Nuhu alaihi salam za a kira jama'an shi a tambaye su Nuhu ya zo sai ƙarya ne bai zo ba Allah ya yi nuhu ya ce ya je a ce ta wayan shi danka zannan ya jira ummatu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jira zu mu gan ba da shaida annabi ibrahim a jira kafara a jira kafara da malami annabi ibrahim ya zo kuwa annabi ce ƙarya ne bai zo ba muna tare da jaman bai zo ba mu zai ce ya je ta je wayan shi danka ya ce ummatu muhammadu sallallahu alaihi wasallam musa fa ta je fara da sun ce bai zo ba ƙarya yake ji a waje ƙarya yake a kira mu zo mu shaida haka nan haka nan zama annabi salihu haka nan zama annabi hudu ana da samuda haka nan za a yi haka nan dukkan haka nan dukkan fannin da annabawan nan kafin ko a lahira masu da su tsara kare ta annabawan dan jira mu mu zo mu tabbatar Allah ya tuka har ran da ake tabbatar da shi su za a ɗaya shi rubu su da annabawan nan to a wannan ranar ma Allah yana taimakon annabawa ko ya taimakon mu'minan yace fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin wa ina bika ala haula shahida muhammadur rasulullah Allah ya rasulullah ya kake ganin cikan martaba ka musamman randa na tara mutanen duniya gaba ɗaya a lahira na zo da kowane al'umma na zo da ke da suke zonka shi da wa'innan al'umman naka ya haɗi ganin ban taɓa awon ranar ya rasu da al'umma ka sun sun jiru da annabawa su kuma kafin sun ce da jama'a da zuwa su ce su dubu mummunai musulmai wani shi da ku mutanen muhammad da su mana cewa shi ne to ya zama taɓa da ranar ya rasu da ya zama taɓa na fakai ta iza ce na min kulli ummatin bi shahidin wajina bisa ala ha'ula shahida da wannan shaidan babban shaida ke na martaba sannan ko kuma kuma akwai ran da ake tsaye da shaidu ran da mutum zai ji lahira a tambayi shi aiki ba da mu baki kareta baki an kulle sai gaɓoɓi za su yi magana baki ya magana ya ce ya yi zunubi ya yi da mutane ya zagi mutane ido ya faɗa da kanshi ya kalli haram ya kalli kaza da kaza kafafuwa faɗi nasu hannaye faɗi nasu a zakari ya faɗi nashi turji ya faɗi nashi ciki ya faɗi nashi ba kuma dama kare ta dan kare amma ce wanda ya tafi Allah ya kiyaye wannan sharkan wannan mummunan shaida da zaran kai laifi kada ka yadda ya awa uku da istighfari ba alhamdulillah da zaran shaidan ya rinjaye ka kai laifi to mai rubuta hagu zai ce a rubuta na dama zai ce a rubuta an tsara mai tukuna da awa ɗaya awa biyu awa uku da yin sigifari sai wannan rubutun da za ka yi maka ɗin wanda za ka yi yayi to ba za a rubuta ba in kuma ka ko aka awa kuma ka rubuta ka isi gifarin ba aka rubuta daga baya ka isi gifarin sai a goge wannan laifin za ka sai da za a kasa kayi sako da kuma za a rubuta akan kayi zikiri. Aka rubuta haka tunda ka yi sulfani shi kuma abin da ka saban da shi inda hannun ka saban shi ma hannun sai a mantar da shi har a fata bai ƙara tunawa ba har a fata bai ƙara tunawa ba inda ba shi kai sai a mantar da baki har a fata bai ƙara tunawa haka da ido haka ƙasa haka wata haka da kowane inda ya suke fari in suke fari shi ke sa gaɓuɓɓun su manta da duk abin da ka yi ta gaba ɗaya in kuma suke fari to akwai shekaru ranar irin shirin nan shine yau mala ya fa'u zalimina ba da su shine ranar da azzalamai duk wani hanzarin da kawo ba zai amfani ba azzalamai kafarai kira duk wani hanzarin da su jawo bangin drama rabbana abtarna wasmina farjina na marsaliya kawai ubangiji mun gani yanzu mun tabbatar mun ji mun gani a shi abin haka yake a mun tabbatar na ɗaga an ba gaba yanzu ya ubangiji mun ji mun gani a mai da mu duniya Allah ce na Allah an arga an gama ai to duk wani hanzarin sirrin da ayi da su saka yadda kaza kaza kaza to duk a fasa hanzari ba zai amfani da komai ba kuma walahumul la'anatu kuma la'anan Allah ya tabbata a kansu walau su utar kuma mummunan gida mummunan masoki na tabbata a gare su Allah ya yi an sa gurin ba Allah kidan kidan yarin da yesu fasiki ne ya je ya zina ya saba da zina lokacin a rayuwar shi to a ƙarshe dai ya je zina sai je bayan gari zai wanka ya sa irin kududdufin nan zai shiga kusa Allah ba kududdufin dama ya magana kudin da sun ce ya kai kafiri ya kai fasiki ka je ka saba ma Allah bisa ganin daman ka kuma ka zo waje na cikin limawa ka wanke wannan dattin to ni ban gayyatar ka kuma ba na son ka zo waje na ka je dai da za ka je bai za ka wuce sai shi kama rawan ɗari shi kama rawan ɗari sai tunani zo mishi sai shirya sai ya tuba da ya tuba sai jina fara ko duk a yi dai bayan Allah su su goma sha ɗaya a su su goma sha biyu ya cikin su ya kai kan shi ya koyi karatu shi ma ya zama adadin suna bautan Allah tare ana nan sai juma'a ta zo suna zuwa za su yi su yi wanka suka je sai suka je bayan garin daidai na wannan kogin suna zuwa za su yi wanka kan wanda sai suna da wannan ganin da kudu tufin ne ya gaya ne yana tunawa ku sai ka shiga kudu tufin ka tsaya can baya suka je kai wankan ku suka sa kara su tafi sai again Allah ya ƙara umartan kogin da ya magana sai ya ce shi kogin sai ƙara bayani shi ya ku bayan Allah mutane sha biyu da kuke bauta ma Allah tsawon shekaru yaya kuke ganin mutumin da kuke tare da shi misali ko ko rana ya saba muku da kuma ya saba muku daga ba kuma yanzu ya tuba yana dama ya dinga ba ku hakuri kuce kun ya fi mishi in kun ya fi mishi ya tare da shi akwai wani laifi ku ta ba wani laifi to ga dan uwanku ya rushi na ya wanka Allah ya fi mishi ima Allah ya fi mishi to a nan garafin da ke ciki a cikin duk wanda ke je banna in dai har ba ya fada matar shi bane in ya fada matar shi ne to ruwan wanka yana farin ciki da shi in ko banna ne to shi ma ruwan wanka shi ma yana kyamatan shi yana la'antar shi ko da shi ba ya fi da wancan Allah ya fada mishi ne ya sa ya ji atena musal huda walaqad atena musal huda hakika musa annabi mun ba annabi musa shari'a wa auratana fi dalil kitab kuma mun baitin mufatin annabi Musa da salam mun gadar ma bani Isra'ila littafin at-taura littafin at-taura hujjar shari'a ne fa sosai littafi ne dubba tana da tana da injiji dubu kowane injiji yana da surori guda dubu kowane sura yana da aya dubu akwai bayanai wanda kira da kuma bayani bayanai filla filla amma lul albab lul albab ga mabuta kaifin hankali ga mabuta kwayan hankali shine da gausa hannu cewa wala ya fi shiru dinu hazzu muhibbina balin lubbi lubbi lubbi mahadatai Bawan addini ba shi ba ilimin addini ilimin shari'a kadai ba ilimin islam kawai ba iman ba isan ba shi ne kawai daban muridina ba muridina inda ya haɗu shi muridina ne zai samu islam ya samu iman ko samu insan inna Allah ya musu gafara Allah al'umma na Allah ya musu gafara Allah al'umma na tabu bihi dan ka duka kana gode ma Allah ubangijinka bil ashi da safiya wal ifkar da kuma da yamma to wannan fazila ne ta da yamma a lokacin sallar subahi ne lokacin nafi ake yi nafila da safe raka biyu kuma nafila da yamma raka biyu kamun a kawo sallar farilla salloli guda biyar kamun ya zai tashi mai raji misali dan Allah ya gafa sama al'umman shi zuluban da suka yi kai ka san zuluban da muke in ba da farko annabi ya ya nemi mun alfarma ba Allah ya ce roƙar mana Allah Allah ya gafarta mana sai ka san zulubin da kai to wancan na farkon shi ake duba wanda annabi ya yi da kanshi kullum yana dare dan Allah ma al'umma na gafara ka ku san shi sanin kafa daya ya ishi al'ummar duniya gaba haba al'ummar gaba ɗaya su taru duk mutum na gaba ɗaya annabi ya duka ya ya ubangiji na wani ta arziki ina da ma'ala farma a taimaka mu mafiya nan ya ƙyale asa an yam asa karatuka maqaman mahmuda amin muhammad amin muhammad amin muhammad ina da sai annabi na tibar na kullun to dai dan Allah mana gafara shi kuma da kuma tibar dan Allah ne yace yayi ya roƙa mana gafara to shi kuma duk in yayi ana ba shi manyan martabobi a kullun akalla guda ɗaya wanda kowane martaba daya a tara annabawan gaba ɗaya su a ɗora musu ba su ɗaukar nauyin kaji ɗaya ba dukkan ya ce idan aka bani wannan mukamin guda ɗaya na yau sai ina tunanin da ina ganin kamar jiya na san sai wanda Allah ya yi na san karantin da Allah ya yi amma gaba ɗaya na yau ina shi gaba ɗaya ma ban san abin Allah ya yi ba a shekaru ba a fi kan san Allah ba ne kawai irin baro da ake ɗauka mishi kan sabon dubu goma yau daga mun amma gobe ka dawo ko koma gida a kai ta shaka an hadda nama daga shekaru da shi ya ba komai gobe ma ka dawo da ka dawo gobe jiya ba ka dubu goma sai aka baka dubu ɗari na jiya ba ta shan babu wuce ba a yanzu na misali yanzu an sauran dubu sha shida dubu goma ba ba ta sha buhu ba amma ka yi sha sha ka ci wannan ka ci duk abin da ke so a yi ne na nishaɗi ka yi kare yanan ka sai kuma ba ka baka dubu ɗari domin buhu na waka biya to gobe ko daga koma sai zan kusa ma ka baka miliyan ɗaya ta ƙara koma wata ran an baka miliyan goma ƙara koma rana na gaba aka baka miliyan ɗari ƙara koma na gaba aka baka kuma biliyan rana na gaba ta kuma biliyan goma rana na gaba kuma sai ka farko goma aka can baka naira dubu goma za ka yi murna ka ci abinci da fi shinkafa ko ke da iyalansa a sai nama a sai kayan marmari lemu a yi bakon da a barbata kayan marmari a ce a fita a ce kuma ka dawo kuma kuma ka je a za ka baka naira dubu ɗari yaya buru da biya ka ƙara koma wata rana na gaba misali lahadi na baka dubu goma litinin ya ka baka dubu ɗari talata za ka baka miliyan laraba za ka baka baka miliyan goma alamin aka baka miliyan ɗari juma'a ya ka baka miliyan shigo miliyan dubu kenan to a saba kana tunanin yaya za a ba ka sanda gudun yawa su kuma ga tarayyar dubu ɗari biyar ya da kuma suna da so yau kwana ko kina ana maka kyauta to la da kuma kaje na cikin ga kuma tarayyar dole so na fara ba mutum da ga kodar liyar talata etiliyar laraba octiliyar alhamis etiliyar juma'a etiliyar a saba miliyan da jini to tun da annabi aka ba shi an narka haka ake musu wannan ɗurin mai masauro kuma ganin har abadan abadi kullum da ake musu har abadan abadi annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah azza wa jalla ya cewa fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dhanbika wastaghfir dhanba rabbika ila shirkika إن الذين يجادلون في آيات الله أما حقيقة وأن تجي جاية أتكين آيوين الله تجي جاية أكام قرآني بعد الله بني سوى النبي وسلم بعد الله بني ko suke jayayya a kan waliyai ba bayan Allah ba ne ko suke jayayya kuma su jayayya a kan halittar Allah gaba ɗaya kamar sammai da kasai da rana da wata da taurari da abin da su su cewa ba Allah ne ya halice su ba to dole suke jayayya a cikin sha'anin ayoyin Allah biyar da danin kuma ta da wani hujja na ilimi ba a safon wanda ya zo musu in fi su durihim ba wani abin da ke cikin zuciyoyinsu illa girma ce girman kai ne kawai girman kai ne da san girma kuma mahun da baligi kuma ba su samu wannan girman ba ba su samu wannan girman ba ya rasulallah masu wancan ɗabi'a fasil billah ka nemi Allah ya kiyaye ka ka ce a'udhu billahi a'udhu billahi a ce mutum ya rayu kullum yana gura ba an asiri kuma amma kuma har abada ba zai samu ba a'udhu billahi su kullum kafin goro so annabi ya kafa su sun kafa to wani gurin zai samu abu zai samu ba fasil billah ka nemi tsayi a wata Allah Allah ya kiyaye ka innahu huwa samiul basir cewa shi Allah ubangiji mai ji ne ba da kunna ba ko mai gani ba da idanuwa ba wai har a ce dan adam ne ke tunanin wai wai ba Allah ne ya halarci mutane ba wai wai kabar mutum wai ha kawai wai ko mutum na zuwa ne kawai wanda ba ta haihuwar su yanzu wai da ne suke dawowa kuma ko an mutu ba wani kiyaman da za a yi wai kuma su shi ne kawai kiyama kenan shi ko shi kenan wai ta sake dawowa kuma wai wai wuta shine wannan mutuwar da kai aljanna kuma shi kuma dawowa da zaka sake kawai jujjuya ma ko aiki kawai eh sun ji yanki to kai ne ka bayani kanka mana shekaran ka nawa a wancan lokacin yanzu mai da ka dawo shekaran ka nawa eh da da ta karo na wani kasa ne kuma shekaran ka nawa kuma sun zuwa ne abokanka zuwa ne iyayenka wani sana'a ka yi eh jirgi ana yi zato na halƙu samawa wal arzi wallahi halittar da Allah ya musammai gaba ɗaya sabon da ke ciki na falakai da taurari da aljannatai da al'arishi da alkursi wal ardi da halittar da Allah ya yi makasa ƙasa ɗaya har zuwa ƙasan bakwai da ƙasan ƙasai hatta ta fara wannan halittar aka bar wannan halƙin nasi ya fi girma akan halittar da Allah ya wa mutane shin mutane biliyan triliyan nawa za a dora su a cikin alkursi ana ce wasu a kursi su ma wani halittu gaba ɗaya halittun sammai da ƙasai gaba ɗaya sun ma alkursi kaɗan shi kuma ya musu yawa misalin zan ma gane kamar a ce misali nan ƙasan ƙasan najeriya ne to misali faɗin alkursi kenan ana so ana so wai a cika najeriya da mutane abin da cika ta ya kai ya kai je aka ɗibo mutane mutum mutum dubu goma sha ɗaya aka zo ta Najeriya ba na so wata cika ta amma sai da take jirgi ɗauwar ɗauwar ɗauwar da ta gona ta zama ke ba ma sai da suke ba to ba ma Najeriya ba kamar faɗi duniya da ta gaba ɗaya sai an kawo da dubu sha ɗaya faɗi wannan duniya kamar kamar ce da alkursi balle kuma al'arshi na halkul samawati arzi aka bari halkin nas idai walakin akthar nas la lamuna sai yawancin mutane kafirai ba su da ilimi ba san Allah ba ba san haka ba kafirai da yawa ba ba su ci mutum da sani ba duk mutum kirki musulmi ya san cewa halittar Allah ya san bai da kansai sun fi girma akan halittar mutane mala'ika daya in yi tsawa duk tuna ba sa mutu ba in kyamar ta kyama ba mutum ɗaya ba ɗaya zai zai hura ƙaho ba cikin su eh israfil ba shi zai hura ƙaho ba kuma dole shi zuwa a duniyar ma gaba ɗaya ba a ƙasar da shi su ba mala'ika ɗaya israfil ko kuma shi ne ba wa ma sun amma wala ta fiye an dai gama kawai haƙiƙa makahu da mai gani ba sa zama wa daidai da musulmi da kafiri ba sa zama wa daidai har abada ga sharhi nan na muka san makafo da bai gani ba wallazin amanu waɗanda suka imani da Allah wa an salihati kuma suka tsawo ayyuka ba ta daidai wannan musiu da zai nuna nan ayyuka ba ta daidai da kabarai masu munan ayyuka su kalina masu zakaru kaɗan ne a duniya suke wazantuwa su gane cewa Allah shine ya halitta kowa da kowa da komai da komai amma da wanda ya gana da wanda bai gana ba na za a lafiya ce wallahi kiyama na ta wallahi kiyama na ta daga kowa ya fi kuma larin fiha ba ko kwanto shi shanin zuwa kiyama na walakin na kasarar nasu sai dai cewa da yawancin kafirai na duniya la yi nuna ba sa imani da Allah wannan abu ya zamo kamar Allah faɗi ilimin gaibu kenan ba ma kama ba ya faɗi ilimin gaibu kenan saboda ya ce mafi yawancin kafaran duniya ba su imani ba da ma kan da ya shirya fi shi fariƙan fil jannati wa fariƙan fil sa'ir ke gan ɗari annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad in ya mana sada to kowa zai gani tun daga mutum kansa zai ga makokin shi zai ji kabari zai gani zai ji kansa rana zai gane kuran shi duk kafin da lahira zai ji kansa rana zai gane kuran shi ne zai sarari ana kira da mun tawon zai ga sarari na da wajen tozo bakwai wajen tafiya shekara dubu bakwai kenan to na farko nan za a tsaye ta mutane a kan kan imani kalmar shahada dan kare in mutum ya tsaya ya tsallake to to na biyu na gode ga mu tambayoyi akan abin da ya shafi sallah turon uku kan abin da ya shafi azumi na hudu zakka na biyar hajji na shida a karfe shi kan shi shi ma yana wata hanyar da abin alhairi kuma yana hana mutane aikan da zafai wasu ajiyatu da wasu da daji an na yi almunkari na shida kana wata mutane aikata aikan alhairi to zan da bakwai kana hana mutane aikan shari za ka sha tambaya ga wutan tana ƙasa tana rububi tana hukunci tana nuna ta sauko ka ga kannuka a gidan wutan suna tsalle suna so su kamo ka can kuma jefin da wancan gaba malakun tubu da wasu rubuta suna girgiza yi ƙadin suna girgiza siraɗin haka ga fare da malakun suna watsuwa kawai suna fadawa na lafiyar yau dan ɗari amma wuce jila da imani alhamdulillah ana sa ran ya dace da abin da ke ciki idan da imani kurar da zurbai ya dan wahala daga baya dai imanin zai amfani zai ba aljanna ko da imanin na kuma kwayan zara domin a tafsirar ruwan bayan shafi na ɗari bakwai daidai ita cewa jimar kudin dinar da tsanan malik kudin dinar su rana na je kasan iraki garin sahara sai na ga an yi rasuwa mutane suka ko wani janaza wani gawa sai na tambaye su wannan gawan fa ki kai sai wannan gawa wani irin sun manya manya ma wanda bai ne da wannan garin shi da duk sa wasu manyan malamai sai yan tasha su suka ɗauko wannan gawan sarje su binne shi a rami sai sun gwada daga haka sai na ji su kwamfata suka binne shi ni ba zai da suke ne na fita raka'a biyu na roƙi Allah akan Allah nuna mun makomin wannan mutum da na bacci sai na yi malaku guda biyu sun ko sun yi kusa da shi da kabarin mai wannan mala'ika ya zo da ayarin shi wannan ma zo da ayarin shi a cikin malakun rahama ne da malakun azaba malakun azaba na sa namu ne a bamu abin a bamu kayan mu malakun rahama na sa namu ne a bamu kayan mu karshe dai sun su fadu zuciyar shi ya yi iman da Allah mun yi ne ko kafiri ne amma fa wannan da bai kafin fa lodi lodi shi sa masu malaku azabar shi ka nasu ne to daga zurfai nan kaya kaya kuma na zurfai sai nasu ne to da ta muni ne sabu ne daga duba ta ga muni ne a rayuwar shi to daya to daya to dai ka ya tafi kalmar la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan da yi da gaga na su suke nuna namu ne na gaba mana gora hama na gaga yi na gaba mana gora hama shiga zai na aliyu da tsanuhu ke wajen kalimati amir al-mu'minin aliyu da tsanuhu lau kusufan gida lau kusufan gida in mabbatu yaqina lau kusufan gida mabbata yakina ina ni na ina rayuwar duniya yace ko yau ko yau a yayin da ba sai da kiyama akan harkan lahira ba wani yakinin mu zan tsara sai da harkan lahira ne wani rahama da wani azabar ta abin da ai ba abin da karamin da yakini inna sa'ata la'atin na rafiya lakin sanan nabi la yu'minu sai kaga sai ga zuwa alhamdulillahi rabbil alamin وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin wannan aya da Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to wannan aya ba a taɓa saukar da ita ga annabawan farko ba tun daga annabi Adam salam sai wa annabi Isa alaihi salam ba a taɓa ba da ita ga wani annabi ba sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa qala rabbukum ya ku ummatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ubangiji ku ya gaya muku ya ce muku ud'uni ku roƙe ni ud'uni ku kira ni asburukum dan an samu to duk al'umma da ta wuce in suna neman wani abu a wajen Allah sun yi su ba da dole amma suna yi wani abu sai su wani annabi da musu addu'a kai mun addu'a Allah ya abu kaza kai mun addu'a Allah ya mun gafara kai mun addu'a Allah ya shirye ni kai mun addu'a Allah ba aure ba duk abu dai ba ba kowa dama ya addu'a ba a cikin al'umma gaba ɗaya da al'umma sun zama annabi mu ko ummatu Muhammad sallama Allah ce ku roƙe ni in ba ku ku tara ni amsa muku ku roƙe ni in ba ku ku kira ni amsa muku ku tuni arziki lakum amma ki ba waje wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza ta'an fa tujibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah shi ku ku kira ni ku roƙe ni amsa muku to da wannan ne aka ba mu dama mu roƙi Allah akan biyan bukatun mu roƙi Allah ya bamu alhairai na duniya da lahira kuma roƙe shi kan barkan duniya da lahira dan sai da manzo addu'an in kana so Allah ya shi addu'an ka to ka kiyaye cin haram ka nisan cin haram ka kai cin abincin halal duk mai cin abincin haram noma ɗaya na haram ka ci to za a kwana arba'in na addu'a ba karɓa ba loma ɗaya na haram in ka ci sai ka kwana da kana ta ba karɓa ba shi ba shi a bakar so da kal'amun yake cewa ku yan Najeriya ke ce mana mun je ziyara kun ce wai an- ana cewa ni ina da yawan ijaba ne da Allah yana amsa gargaba da Allah ne ya ce addu'a kowa ya gida yana son abu shi na halal yana son Allah yana son sabo kuma Allah zan sa addu'a shi haka shi ma duk barha da kalalu shi ma gona ke da shi in da shi gidan shi dai to na na gona shi ke shi amma hadiya komai yawan da kawo ta zai ba wani eh hadiya komai yawan zai ba masu amma ido ke shi ne ba zai ba to da za kai da ka zamo ba ina da yana da akwai eh ko shi ba in ka sa to ɗaya na haram to garanti ne ka kwana da kana addu'a ba a karɓa kan kan zanci cin abincin haram da shan abincin haram kuma kan zanci ibadu kan ya zanci zurfai kuma da addu'a ka samu irin manyan manyan ranakun nan an ce akwai ranakun da Allah ya ware da lokuta mutum kamar kuma shugaban ƙasar ya yi musu alƙawarin zai zo a wannan rana wanda rana ne ranar farin ciki ranar sai naira biyar ni ma naira biyar ne ke so naira biyar ne ke so ko kuma nawa ne mun gudu zai yi shugaban ƙasa nan da nan zai bawa ko haka ka samu irin ranakun nan masu ke shaɗai shura ranar su mai daraja shi ma Allah yana amsan addu'a ana zuwa ko ranar haihuwa kuma babban rana ne kamar ta yadda shafa shi ma babban dare ne tana da muhimmanci kamar daren da suka dare ita ma dare ce muhimmiya tana da martaba kamar daren karaman sallah kamar rana karaman sallah kamar daren babban sallah kamar rana babban sallah duk man yara da gore kamar daren juma'a kamar ran da kai azumi dai ke za ka sabon a dai za ka buɗe baki shi ma lokaci ijaba ne kan kake kuma irin wannan manya-manyan lokutan ba ku samu kuma addu'o'i ba ba ba addu'o'i zafafa tafi addu'o'i manya guda goma zafafa yaji ko addu'o'i zafafa ko kuka yi na ƙurani ga azumi ta yi kuka yi babban ƙurani yaya ko a yi wannan manyan dararen ka sami da addu'a nan misali da ake bayan sallar zubahi kuma ga azumi a bakin ka kai sallar zubahi ka yi zaman rafi kai tafiya kana sallama بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قديم يا دائم يا فرد يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا بديع السماء والأرض يا بدل الإكرام حتى هذا الدين الاسم الاسم العظيم سيدنا أهل الدين سلام يتي بالله الذي لا إله إلا هو دون جرد الله دون اسم الله بالجابة in ko har ba ka buɗe ba ka tsine ma bukatun dan ɗan harin ku ka ba ba da shi kan yi ku haram ina ma da shi kan azin dan ɗan sannan ko ka samu uwa na adamin isra'il nan na annabi isa alaihi salam wanda da shi aka ga zuwa sama suna rai allahumma inni as'aluka bi zakal asallil a'az wa a'uka allahumma bi zakal ahadith samadi وأدعوك اللهم العظيم الوكيل وأدعوك اللهم بك الكبير المتعال الذي ملأت الملأ أركان الذي ملأ أركان من أرشك ففي هذا كما أفعلني فيما أدعني من ذاتي أمم إذا سوء هو الله دبو أدعني من ذاتي إذا سحيل الله دبو أي دبو أهل دبو أدعني من ذاتي ai lalla la ilaha illallah la ilaha illallah duk dari da kuma su da tuku hudu ta ce ne zai kuma da ta an ajiyar wasu sun ta ɗana ya gaba a ɗan gani a ɗan ɗana haka wani tsaunin amma a kuma ta ba a tsarani wato wanda ya haka ina nuna da Allah gaban duniya ƴar ƙaramin nan Allah gaban ita ‘yar ƙaramin nan a wajen da Allah gaba ita. Abu yawa a waje na yi. In ka buɗe su ya ji, suna tafsirin ruhul bayan a tafsirin wannan aya. Jirgi. Ba, ko suna safa a huska, da a sama ta huska, ko suna safa a tsoji. Kuma shi Ibrahim ta tawo safa a cikin nan ya ji suna nan da zuciya take. Zuciya ta haske ko yana sai ya gyaru. mun kana da kofin kudu da zunubin an mun tsaya wata ƙarshen ta sai mu cinye bayanan magana da ayoyin ba wani fasara da guna sannan daga baya ba da wata insha Allah Allah ce ku ku ku kira ni in amsa muku saboda irin muhimmancin da Allah yake so akan a kira shi a roƙe shi yace innal ladina yastaqbiluna an ibadati duk waɗanda suke girman kai ba sa bauta min kaji ba roƙo ne ba da shi ma addu'an shi ma ibada ne duk wanda ke girman kai ba sa bauta min sai wani dama da sannu za su da kuka jahannama dahirina suna kaskantattu ya Allah dai da komai da komai ya ce kurki shi kuna wani girman kai eh sai dai su jiga guda biyu ko za su jiga daya akwai mu da Allah da Allah ya cewa hadin kursi man shagala su zikiri an mas'alati a ɗaiɗuhu ma la ɗaiɗuhu lissa'ile wanda zikirina kuma kira na la ilaha illallah la ilaha illallah ko ya Allah ya Allah ko ya Rahman ya Rahman ko la Qur'ani ko nafila wanda zikiri na ibada na ya zikar da shi bai ma tsaya ya roƙe ni ba sunan kawai ku faɗi kawai to zan ba shi fiye da abin da nake ba wanda suke roƙo na amma dai sai ne ga addu'a za ka tashi a inda dai ba ka tashi da addu'a tunda ya ce masu girman kai sun ba su ƙona zan tashi a cikin jahannam ma suna kaskantattu idan dai addu'a in kai misali ka yi zikiri kai misali kai sallah an tashi da addu'a kai sallah an tashi da addu'a ka zo da kai ibada salati ne istighfari ne hayrana ne qur'ani ne wani ibada ne ka yi zuwa awa ɗaya ne awa biyu ne ka wuta ga na tashi da addu'a kamar a cikin zaka tashi din ka shafa ka da ba ka tashi wurin abinka ba da ba na ka yi komai ba shi ke nan yayi amma wannan na yan firamare ne na mazarubai ne na yara ne kai ka tashi ba mutum gaba Allah ya sani eh tabbata ba ka ta kenan lokacin da kike halin tana ba Allah arba da aka yi cikin arba sama kama dojawa zai fada wuta shi ne yake shi kace da yake tambaya ita ilmu hudu hali gumi an fa'ali a cikin Allah kan abin da su fito sanin da yake ya ishe ni don su tafi fara har sai tana da iba amma daga baya kuwa da ya girma ya samu kamala ya haihu ga komai da komai an gina kaba sai ga shi yana addu'a ربنا ربنا كذا كذا ربنا كذا كذا ربنا كذا كذا إذا أدرس يوتي كمال Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza Allah ka ba mu kaza to kamala ne ma'ana in kai shi maka ƙofa to kuma kawo da take nan to shi kuma kaza shi kadai shi ne wanda Allahu allazi da lakum al-laila Allah shi ne wanda ya halitta muku dare musamman da kan ku bihi dan ku je ku nasu a cikin shi ku samu dama ku ta kiyamun laili ku samu dama ku kwanta ku samu dama ku tafi iyalanku ku samu dama ku huta wannan hara Allah ko shine halittar muku rana shi ne ya halittar muku rana mutiran kowa na ganin kowa ana ganin kowa mai asiri a sarari mutiran inna allaha hakika ta ubangiji Allah zu fadl ala nasi wallahi shi ma busun falala ne ni kurma da yawan mutane walakin da kafaran nasi la yashkuruna idan ku su mutane ba sa gode ma Allah akan iman da muku alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah har sai shi tashi bara ya ga alamu ko da madina تقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب na farko akan akan nuna musulunci na biyu akan ɗariƙa na biyu kuma akan samu annabi sallama da sauran waliyai da Allah ya masa baiwa da su Allah ya tsare da rana da rana a je lailan da fasa na harama asha a je da rana a harkoki a je neman abinci neman kafanci neman menene dare rufa da a huta da Allah bai kawo dare ba da wani mai son kuɗin in sun ga aiki to ba huta ina sai da koya fadiya su ma zama da gajiya bacci ya samu gajiya ya samu da dare na yi ko an kwaji gida a huta a gida a huta Allah ya mu gobe shi ma rahama ne amma mutane da yawa ba sa gobe Allah ka wannan ni'ima wani wuce a mutum ma zai babarci da farko a mai kyau a sanar da kai wani iri ne ba da gani ba wani wata wani sa'a Allah a zata ga ya barci daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga mu bara mana da yau da ya barci a sanar ilimi kuma ilimi da ilimin farko zalikum me muku wannan neman Allahu rabbukum shi da Allah ubangijinku khaliqul shay'in shi ne wanda ya dukkan komai gaba daya la ilaha illahu ba wani abu gaba da gaskiya ba shi shi shi shi kadai la ilaha illallah ga rubuta kada harfa guda goma sha biyu muhammadu rasulullah a rubuce harfa sha biyu abubakar siddiqu harfa sha biyu umar faruku shi ma harfa sha biyu usman bin affan harfa sha biyu ali bin abi talib harfa sha biyu shehu ahmad tijjani shehu shehu da na kira ba ma harfa ba shi ne ruwa ya kakar shehu ahmad tijjani shi ma da da na kira ba mu alfafa da nan shi ma harfa sha biyu shehu ibrahim an shi ibrahim shi ma harfa sha biyu haka nan shehu abubakar bin hashim abubakar bin hashim kuma harfa sha biyu da baka a takabiyya ذلكم ذلكم الله ربكم حالكم لا اله الا هو فانا تتقون wai ake ji da aka lokacin yanku mutanen duniya kafiran duniya har a fi kunya da wai ba Allah ko ko Allah ba tantar kowa da kowa ba ko ko Allah wai ba shi ke yi ruwa ba ba shi ke bada lafiya ba wani irin hauka ne yake yi yadda ka zani da yi hukun da zai na kano ya ta laye ta hadu yadda aka mufa su kuka fara da nan ne ka zani haka nan yi hukun aka juya da hankalin allazina yaduna waɗanda suke suke musu allazina kano yadda da zafin lahi waɗanda ke uwar uwar da suka zafe suke musun ayoyin Allah gaba ɗaya. Allahu Ubangiji Allah ya rasu narka Allah shi ne ya samu ƙasa ya sanya mu ta karara a kan ƙasa ce lafiyayya kullum ba ta lotsawa ba ta farmawa. Wata ma'a sama waɗannan da na nan a gire kullum ba ta tsagewa ba ta lotsawa. Wa sauwa ku Allah kuma ya turanta kuwa wani sana ku mai kyau. ba a san zuwa mai kurta kufar ba ya kaza kufar ku duk halittu ba da kan adam an ce wani ya rantsuwa ya ce wallahi tallahi matan shi ta fi wata kyau in ko ba ta fi wata kyau ba ta san kuma kan za ku ta ku ai ta ku a san wani malami ya ce a kasa guba ai Allah ya ce wannan halkan insan ya san ta kauye wannan halkan insan ya san ta kauye a hakika mun halittu mutum a cikin mafi kyawun suka madaidaiciya mafi kyawun a cikin suka mafi kyawun kuma madaidaiciya ya ta kawai ga kyau na gani ga kuma kyau na daidaituwa ta san faru kuma Allah ne kyau da ta kudanku ta yi mafi wasu halittu dabbobi masu tsafa kuɗi ne mala'iku suna da fuka-fukai da yawa ko kuma wani fuka-fukai shi ɗari shida wani hudu dan adam kuwa zai shi a tsaye kawai a tsaye sufan shi kamar alif saboda bawa ne na Allah Abdullahi sufan alif yake da shi a tsaye kuma kan shi min jaye kirje shi ha sabi ungoru ungoru su min jaye kafan gon shi dan Muhammad to halitta ne kai wannan halitta duba tafsirin tiyar tiyar tafsir da tafsirin Qur'an shi ka wannan bayani shi wani tafiya a daidai wannan wajen nan za a gani wanda abu Allah ko shine azurta ku muna ɗan mabaki daga abubuwa masu daɗi da abinci na iri iri kala kala daga Allah buɗa mana inda aka ci gaba ka ji ƙarfi da ƙarfi da ƙarfi wata gani da yake nufin jirki daga kayan shi da hankali ba a ganin alhazan mu nan da ɗan nufin jiya wata ɗaya kwana a tafiya da wata wannan sallah ya ta wannan sallah sai sana sai sana nan sana girgi Allah shi ne ya ta ku da abu da abinci masu daɗi zalikumullahu rabbukum me muku wannan fa shi ne Allah ubangijin ku fa tabarakallahu rabbul alamin Allah rabbul alamin Allah ubangijin talibai gaba daya fa tabaraka albarkan shi suna da yawa abubuwan da ke kuma albarka suna da yawa suna da yawa suna da yawa akwai amfanin gona masu albarka akwai mutane musulmai mummune masu albarka akwai waliyyi tewa masu albarka ga sabbin tewa masu albarka ga annabawa tewa masu albarka ga waliyyi tewa masu albarka fa tabaraka Allahu rabbul alamin kuma da ayyi kuma fa da mu kowa zai mutu Allah sai shi ne rayayye la ilaha illa hu ba abun bauta na gaskiya fa shi kadai ko za ka fada uhu kira Allah ku roce shi fada uhu kuma ku bauta ma Allah يقول له الدين كنا مصدقين الدين وكان شيء كذا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كتب عن شيء كذا تعرف عن مكة وانت bai gane haka ya gane bauta Allah ya ce ma kuma ya gane roƙo an wanda Allah ya roƙo wannan shi kai farkon shi karshen shi alhamdulillah rabbil alamin za ka yi maka addu'a kai da cikin sirri na addu'a kaɗan ja hannayen da haka in ka saka matsalolin da haka ja sosai ta sama shi ma wannan abu kaza sosai ta sama domin kawo kana addu'a ana bugu haske ne haske yana yana gaggawa da haka hannayen ka har yanzu san tsakan hambatanka amma hasan yana da daidai yadda kafar riganka kafar hannun rigan naka wata rana da ya samu sun isa a shi abu ya zai a tsakani da tsaranhu ya zo zai addu'a su zo ta sanye ne sai ya bar hannun shi ɗaya a cikin riga na hagur sai ya tafi da ya addu'a ya shafa na hannun damar ne kan ta bacci sai ga Allah sai ga sai sai ga hannun na hannun da dama tana ta haske fal fal fal fal kamar wata ran daren goma sha hudu ɗayan kuwa a sanye da take ita ya ubangiji ya kuma da hannuna ne ta zai kasa ɗaya na haske ɗaya ba ta haske sai da an ce mishi ai abin da ta haka za ta ga ka fito da hannunka na dama gaba daya ka ja hannun rigar naka wanda kuma ka sa ta a cikin rigarka ita ba samu wani hakan ba to daga ranar sai ya da shan da da ya ja dai sun bi isa abu ya zidu albastani rajala ko kuma tare da aka fa fa ja fa fa ga fa dole nan za ta bayar da lokacin yayin nisa addu'an dafa'i ne ga addu'a nan wanda ka samu a cikin babu da an mutu gabaki na lissafin tanbihul gadilina wato samar Allah wata rana Anas bin Malik sahabi ne da jalalu akwai wani hajjaj da ne su shi mafarki ne azzalimi ya ya kashe mutane ya kashe sabbin ya ba kan kaɗan ba hajjaju sai ya gaya mana bin Malik ina hurshi da kai ina hurshi da kai an zama da zama shi mai labarin ya ce hajjaju ya yi hushi da abdulmalik bin marwan ya ci ce abdulmalik bin marwan sai na wahalta ce sai na hallaka ka sai na ga bayan ka shi kuma abdulmalik bin marwan da alun ya ce mu hajjaju a yi na fi ƙarfin ka ba ka da yanda za ka yi da ni domin ni annabi ya ba mu ta'adda ina karantawa sace da yamma kuma sai wannan sirrin ya fi kowane da gaba daya sai haka ne da tsoro wani adda ne wannan da za a ga maka ana so kace da kuma ga maka an ga ga maka ba da mali da mara da an sai kamar da lafiya ana da tambaye shi sai ba da wannan adda yace ga Allah Allah ya ce ka karanta wannan da ta da yamma ta ta ba ku da maka ba sai bismillah Allah ka ci wa dini na gari bismillah Allah ahli wa mali wa waladi bismillah Allah kulli ma dani rafi Allahu الله الله لا أخبر شيئا الله الله الله ربي لا أخبر به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأعز وأتم مما أهاب وأهبب اللهم إنا أعوذ من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريض ومن شر كل كفار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك النبي في إني بني ولا نفعك لذاتي تدغنا أو أقوم شافي إن جاء لسانك وعينيك فإن لي بك كنت ترى تعيها ما بعد هذا غير هذا غير ما ما هذا وفاتي الذي جاءك باكن باوان غيرتي حتى أنت أنا غبا أنا في دوانك yake wani ba Allah ne ya rasu ana sai shi ukun gula sai a gaida shi kuma da gida yana cikin Allah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya mun gafara Allah ya mun gafara da ni Allah ya gafara shi to ta adda ne gafara shi ko ko shi ga na garu ga na garu yana farka ko a bakin da da arusa ko a garu a da da arusa da Allahumma ya hadiyal mutallina wa ya rahimal muzunibina wa ya mukil akarati akirina ارحم عبدك ارحم عبدك من ذا الحجر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين واجعلنا من الاحياء المربوطين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين وشهداء الصالحين واولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين ويكفي وانا ادعم الله عز وجل من غفر ka biya ta a kafa bakwai a rayuwar da ko arba'in da ɗaya wani yi gwamnati da kafa ɗaya ga kuma ta addu'a na aka ce wanda zai shirya wani addu'a jirgi addu'a ne na sanar da ɗaga bayan sallah bayan sallah farilla su wanda ke wannan ku ce ba nan abdal za a rubuta shi da su wani yayi abdal ita ce ga sallar da bayan ka ce Allahumma aslih ummata Muhammad Allahumma irham ummata Muhammad Allahumma farid an ummata Muhammad Allahumma ghfir li ummati Muhammad warzuq iman amana bika ma'ana Allahumma aslih ummata Muhammad Allah ka gyara duk bayan da ke tsakanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai su sai sai Allah ka gyara tsakanin su Allah ya haɗu mata Muhammad kuma Allah ka tausaya mu Allah ka duka al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka faru haɗu mata Muhammad Allah ka yi Allah ka buɗa ma musulmai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka faru mata Muhammad kuma Allah ka gafarta ma dukkan musulmai da suka mutu na al'umma annabi sallallahu wani da yi mu'amala da jama'a duk wanda imani da kai ne ku da kanta wannan yana da cikin abdal ya kanta wannan yana da cikin abdal jirgi annan sannan a wata rana ya je shi ne babu da aka mutu jafati na samar kanda samar kanda wata rana sallama ya je wajen sai na su bani bin abin al ne da lafiya har ma yana san mutuwa zai yi da ne zo zai ce ina ne kamar ciwo ciwo ne kaza ne ya ce to shafi wajen gaba ga suka ce a ungu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa ahzaru ka kada ka kafa ka tofa a hannun da suka shafa a wajen ana ne bin da a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa ahzaru wa ubazu sai ka tofa ka shafa a wajen shi ma ka ce za ka warke in da balama idan ka hadi shi sai kuma addu'a na gaba wannan samu daga annabi sallama yace wani yace mutum da sallar nafila da ta goma sha biyu tun farkon sallah ya kammala bai magana ba in ya kammala sai biya fatiha kafa bakwai ayat kursi kafa bakwai sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli su kafa goma sai ji kada yin da nan sama ajada sai ce allahumma inni as'aluka بمآكل الإنز من أرضك ومنتهى الرحمة من كتابك وبفضل العظيم وتبتك الأعلى وكلمتك التامة aljanna su zai adda a cikin su mana un ta jiba ba wanda mu dai adda Allah ya mutane shi fadana kuma da zama ce musulman da tare shi musulman na ta addu'a to faran Allah ya kira shi musul bi daga manyan kenan kin zafi addu'a na da Allah an ta maka kana ta fatiha kafa uku ana ji ko fatiha kafa uku sai kul huwa Allah ita ma kafa uku sannan kace subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa akbar kafa uku suka da Allah ya amsa maka ba ta gaba uku ruwan uku ba ta san fara ta gaba uku ud'uni astaghfirukum wa qala rabbukum ud'uni astaghfirukum innal ladzina yasbuna an barati sabuna jahannama dakire har yanzu dai annabi Allah ya ce wanda yake astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-qayyum wa atubu ilayhi kafa uku a sallar subhani azahar al'asar magarba isha'i ya ce gafar Allah lahu zunubahu wa in kana mislan safatul bahar mai biya wannan zuwa kafa uku don zalla barilla Allah ya gafar da rafa shi ko da sun ka irin yashin tekun duniya ne ko da sun ka yau duko duko ruwan duniya ne sai zuwa kafa uku ko jernar jernar sha biyar kuma a wajiba muna biya wasu talatin kullum kullum bari don Allah zalla annabi muhammad annabi muhammad nawa ya gaya mutum na ali wani suna hadisin daga sai daga sai na ali ne an alhafani bin ali da kan anu al'ana taminun liman karashin ayatan duk wanda ya karanta ita ana taminun liman karashin ayatan min sharkul shiɗanin marida wasu ɗanin zalimin walin su tsadi wasu rukun tsari na ya kuru sai na da ce ni na lamun ce duk wanda kanta ayoyi guda ishirin jirun ayatar kenan Allah bi karfi dukkan shirin wani shaidani ya taurin kai shaidani ko ya aiki sai alifin sai alifin na lamunce mu wannan mutum wannan shaidanin ba su da shi komai ba da sarki azzalimi ba zai shi da kai komai ba wallin su ada da dan fushi ne shi shige mai zalunci wa sabu'un tsari da dabbobi irin su zakoki da kunamai da macizai ba fasima komai ba yana da sai ayat kursi kafa uku kafa uku sai kuma da inna rabbakumul lahu allazi samawati wal arda zuwa qaribun lil mu'minin sai kuma ayoyi guda goma na farko farko safat zuwa shahadar sa'id daga wasafat safa zuwa shahadar sa'id sai kuma suka rama ayoyi kafa uku ya ma'anar jinul insi zuwa talatan ta rana in ma yi guda uku na ƙarshen su nagari wallahu allazi la lallahu zuwa ƙarshen sura idan dai ka biya wa'annan ayoyin guda ashirin to duk wani zai na nufi bai same ka ba wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dakirin haka nan a cikin da ya waɗanda suna sallar da kara da cewa wata rana ne wani mutum ya dubu an salama ya ce kunama ta ɗanye shi sai an da ya ce to gani da ta baki da cewa a un bi kalimatin lahi ta matula min sharri ma halaka inda ka daga lam da zurka shay'un insha Allah ta'ala kace a un bi kalimatin lahi ta matula min sharri ma halaka aba uku a un bi kalimatin lahi ta matula min sharri ma halaka a un bi kalimatin lahi ta matula min sharri ma halaka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأمر ذلك الجري أو أن أرى بعدها وكشي سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين وعلى سيدنا محمد في المرسلين أقام هو أبو سلام وترى أنا جمع جيد نزلما يجي ما في صابيجي يجي كنا سوف أدعى غاينا في كثير يجي ما أنظر جبالي ma'azir jabalin da sana lokacin ma'azir jabalin annabi ya wuga ne ya ake sallah sallah ce ga zama abu ba yace ma'azu da ya zo da ba yace ma'azu lafiya na zun mun sallah na wani rama ganka ba ya rasu da lafiya ta zata sallah ne wallahi wani bai huda ne yana jina bashi ne in na rukuna tsoron abin da ka na tsoron abin da zai mun yace mutum ce na ita da addu'a ka ci ka ci ulin lahumma za ta gari zabi فبيقول اللهم الله بغير زاد انت بيع يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء فارحمني رحمة تغني بها بها رحمة من دعاك النبي يقول لو دعا به أسير لفتح الله به أسيرا da ɗan gidan yari ya karanta wannan addu'a ne to wallahi da Allah ya fara haka nan ya zuka cewa wani ta faɗa ta lokacin da yawa ya gari to a mutu a ranar ya mutu shahidi gobe a tare ne ya mutu a ranar ya zama shahidi ita ce Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka amantu bika wa laka laka dini asbahatu ala ahadika wa wa'adika wa sadatu wa atubu ilayka min سيء عملي واعتذر لذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت دي دي wannan da safe in ne muka samu dare dare an ce wanda ba lahu jannata aljanna ta wada ba gare shi wa in kana hirin shi ba mata shi ne tahi farfa lahu jannata in mutum ya wannan addu'an kafa daya da daddare in har ya mutu a daren bai kai fari ba su aljanna ta wada ba gare shi hakanan annabi muhammad sallama ya ba da wani addu'a ya ce wani addu'a ne ka tafi shi ma ba wani fara zai same shi in yi da safi in ka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un min al-ghalabi as-sama wa huwa al alim kafa uku bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un min al-ghalabi as-sama wa huwa al alim bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa al-alim kafa uku nan alladhi ta ka tuwon shari har yamma ta da biya da yamma alladhi ta ka ba a game ka har gari ya waye abban bin usman shi usman din ma shi abban shi ke da wannan zarin to daga baya sai ciwon farala ya kama shi a rajiyar yau da ya kama shi ya ga zuwa da aka tambaye shi ya ba ya ya usman ya fi ni ya fi ni farala sai kama ka kana zuwa nan shi ce wallahi ran da Allah ya kaddara sai da kama shi ko sai sai masa bidiyon aya bidiyon addu'a ba ko sai masa bidiyon nan aya ba idan ke amma da ku gafiya to a ranar suna da garanti ba abin da da zai gaba daya wata rana wani sahabi ya zo a duk wani zai ya rasu lallah talauci ya yi min kanta na rasa yadda zai yi na rasa yadda zai yi alayyar da ga sirri ba ka yi da ne dole sirri ce ta zai mala'iku ya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim astaghfirullah kafa da dai dai eh baina rul fajri ila asalli salatul gadaj kai za ka kabiya ta gurin illa da rabbi ya ce to kana bila na rasa abin nan nan fajri daga ya ta kawai har kan sallar zubai to kan haka talauci an sallar sai wanda ya ga ja'at yace yace kan haka ta cika duniya sajiratun ragimar tsantsar haka duniya za ta zama ta aukuce tana neman ta aukuce subhanallahi wa bihamdihi subhanal azim astaghfirullah ko kafa da yi rere ko kuma ka biya ba ha da sallar zubani ina ganin kenan amma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ce wanda kuma zai bacci sai hada ta tafi da shahada guda biyu wanda ke zai bacci sai hada tafi da hannun guda biyu ta sai karanta wani wannan ahad da falaki da nasi sai sau a hannayen sai shafa a hukun shi da kai shi da wani zai shi wani wannan da falaki da nasi a jere kafa ne ana haka kafa na biyu ana kafa na biyu suka tofa hannayensa suka shafa mutuwa da kai da jiki a daren gaba daya Allah zai jiya ka daga wannan daren haihuwa daren gobe ruwa Allah ba rake na lege na tsara ka kula na fasina tsara ka kula na fasina dan kai duk da yadda aka yi wannan wata rana kuma hadisi daga sai na kira masa da jalani ya ce wata rana mun je tafiya sai na gona matafi yana bacci amma sai Allah ya rubuta shi ran wata ɗalu guda biyu suna kusa da shi ɗayan na ta jiko da jiko da shi mana jiko da shi san zo ba ba ta zuciya shi jika mana shi ta yabara ne ba jika mana ya ya karɓi wani addu'a da ya karɓi wani addu'a da in da zai fiyan kone shi ɗan da zai zuwa ba an zai fiyan kone sai jika mana ita jiwa wani jiwa to da farka bacci kiramar da ya tambaye shi na zama ya faru da ɗan guda biyu sun suna suke suna su bukatar zuciyarka samun kai kuwa su amma suka gaba da cikin sun kan zuwa danka sai gwanda sirri ke jawa ita ita ita ita ina biyo sirri nan ne inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arshi yughshi al-layla wan nahara yughlibu hafisan wash-shamsa wal qamara yani wasahatu bi amrihi والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وبيتا إنه من لا يظلم كثير ولا من نبذ بالعلم وإليها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين إذا جبيا إذا كان جبيا حتى شيطان يدعو لك wuta ba ta kona amma kuma yana da cewa ko kuma tana tsoron wani azzalimin sarki ko mutum mutunci kana ganin shi da kare shi da rabbi billahi rabba wa bil islami dina kuma na mu kuma na muhammadu rabbi billahi rabba wa bil islami dina kuma na sallama nabiyyan wa bil qur'ani imama wa hukuma mutum biyar Allah da kiyaye garin duk wanda ke ganin sa madaraci ana muna da so a jiyan wanda ke so ana jashkar in zai bacci sai ce a obi kalmatin lahi ta mata min gababihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min amrat jadi wa zarati an yi hadaru annabi kana da cewa ya kama hannun mu'azu shi ina maka wasiya ya kai mu'azu kan kamar wannan addu'a in ke sallan farilla subahi azahar da aka gaban shayi ga ta nan ce Allahumma a inni ala tilawati kitabika وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على تلاوة كتابك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك ko ka ce Allahumma inni ala tilawati zikiraka wa shukuraka wa ibadatika yayi an ta da ta sai ka san daga bacci da to alhamdulillah allazi ahyani ba'da amatani wa ilayhi nushur yiri har yanzu annabi ya ƙara sirri na sha hudu annabi ya ce idan ɗayan ku ya barki kuma ta ɗan bashi tsoro mara kyau in ya farka to ya samu hannun shi na hagu inda ya kwanta da ɓarin shi na hagu ta ɓarin shi na hagu ya toba ya sau uku sai ce a'udhu billahi min sharrihi sai toba uzu billah min sharri sai toba uzu billah min sharri sai toba to in ji wani mummuna ba ke baka tsoro kana fara ka ga barcin sai hannun ka na hagu da uzu billah min sharri uzu billah min sharri uzu billah min sharri to ko da a barcin an gaya maka wani abu da zai sai ka to za a lokacin ɗauke shi an kauda shi amma wani sahabi ya taɓa sallama ya ce ya rasu da na'i rasu da addu'a wani addu'a ya ce ne ya kwata wa tsawon da komai a waje na wanda wa tsawon Allah wanda ya ce ka roƙi Allah wa bakin ka ya yafe maka kuma baka lafiya a duniyar lahira ka roƙi Allah ya yafe maka kuma ya baka lafiya a duniyar lahira ka roƙi Allah ko to wannan ya fi kowane da abin misali ya ce alamu in ya harkar afuwa wal afiyata fi dini wa duniyar lahirati alamun ya sakar abuwa wani ajiyata fitini wadda da rayar shi sana cin abin dala'ilu dala'ilu hairati sai a da sun zirga jan hida a sai da kan sai zai tafiya shi kan ce subhanallazi sahara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun allahumma anta sahibu fi sabr والخليفة في الأهل اللهم أعلو لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إنا نعوذ بك من وأساء السفر والجور بعد ال- والحول بعد الكون وكعب المنقلب وسوء المنزل في الأهل والي والولد in kuma an ci sa'a mutum ya aure ne yana so Allah ya sa zama zaman lafiya na shiga ɗaki in wannan ne ko mun ha kawai ne ko da ba shi daki bane amma a daren kana sau kana sa ran za ka tare da iyalin naka in ka shiga dakin sai ka ce ta yi sallar lafiya da kai kai ma ka yi ita wata ko kuyi tare sai ka kama kanta ka kama kanta ka dafa sai ka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik li ahli fiya warzuqha minni warzuqni minha wa jama'a bainana ma jama'ata bi khairin وفرق بيننا ما فرقك بخير هذا ما كرمت زين شافوتي هي لك الشيء لك جعفر بن محمد هي جعفر الصادق جينا لك جعفر الصادق إمام جعفر الصادق shi kuma daga mahaifin shi imam muhammad al-fatir shi kuma daga mahaifin shi imam ali zan al-abidina shi kuma daga mahaifin shi imam hussein daga mahaifin shi zan ali da al-abidina da anhu shi gwada da aka sallama shi ne sai na ali ya cewa ina mamakin mutumin da aka jarabe shi da wasu abubuwa guda hudu amma shi ya manta da abubuwa guda hudu mutumin da aka jarabe shi na cikin bakin ciki amma ya manta bai faɗin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to da cikin damuwa wannan ayin wata da tafiyawa domin baka baka manta ba annabi Yusuf alaihi salam da yake karantawa ƙarshe da Allah shi fastajarna lahu ونجيناه من الجنة وكذلك نجي المؤمنين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لكن cikin damar na cikin da suke fi sai aka ta ya zuwa cikin zuwa muka amsa miji muka yi muka yi zuwa damuwa haka nan muke yayi mummunai damuwa in tana karanta wannan aya kuka zalika nun jilmu ne ne kuka zalika nuna jilmu ne ne yana gabatar da karshen sai na iya ce na biyu kuma ina mamaki mutumin da yake tsoron wani abu na cuta ka a cutar da shi amma yake manta da faɗin kalmar hasbiyallahu wa ni'mal wakil ka kuma ta ba ran yakin badar haka ake tsorata mutum da shawai kan ku je ka fito ku mun tanadi wa qalu hazara wakil karshe da mutu kan ana buwa bi ne mati min Allah fadlan lam yamsakum su'un wa tabawu Allah wallahu zu fadlan azim wani ki ban wani abu ai ya kwata kudi habbun Allah wani mulki habbun Allah wani mulki habbun Allah habbun Allah wani mulki da fa'in da habbun ruwan haramtar daga ba ɗaya adadin annabawa dubu ɗari da dubu ɗari dubu hudu shi ne suranta auren ta kenan gaba ɗaya yana da ƙarfa wa a cikin kuma ya faɗa nan ina mamaki mutumin da ke tsoron makin sun mutane amma kuma me yasa mai faɗin wani ayin wa buɗe amri ilallah ilallah sun buɗe ba eh mutum kana tsoron kan mutane sun kama kirci ka ka gudu ba ka san su yi maka sanmu ba ka son su maka tsafi eh ko kuma da shi a jikinka amma kuma ba ka karanta wannan ayar mai albarka ka rubuta ka sha karanta Allah zai kiyaye ta sharrin duk wani matsafi da wani da wani mai makirci a mutanen aljanu da baya tunda da aka da wani mummuni da wani aya karshe da Allah ya ce mishi fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi al-sarar su'al azab kaga sai duk makiyan naka abin da suke maka da kulli sai kuma kansu idan na biya wannan aya wa bu da ila Allah inna Allah basir bil ibad ha kuma wanda mutumin da ke noma kuma ko yake da ra'a ina so ya samu cigaba a sana'a shi ya aiki yake masa da wannan kalmar masha Allah la quwwata illa billah eh kaga wannan mutumin da ya faɗi wannan aya daga baya ce fa a tsara bi ayyuti ni hayran min jannatika ya gani to mutum da ci gaba da san ci gaba da ra'ayi shi da wannan ne da shago masha Allah la quwwata illa billah kafa abin da manudi ne idan kun tafiya tafiya masha Allah la quwwata illa billah kafa abin da ya hanji ba wahala masha Allah la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah ne ta Allah ya shaɗa da samu shi ma jin sai ta mutane shi wallahu ya tabbata nabi kafa guda wallahu ya fi da nasu kamar da ko da dubu uku ma sha Allah zai kiyaye shi ne neman karatu sai ka rubuta mishi ka rubuta fulatar sai ka rubuta fulatar sai ka rubuta fulatar sai kafa dubu da shi ma sha Allah zai buɗa mishi ne neman arziki uba shi da Allah zai hanyoyi sai ya sha kafa dubu da yawon aya inna haza la rukuna ma lahu min nafaq inna haza la rukuna ma lahu min nafaq Allah zai buɗa mishi ya sha kafa dubu wanda kuma ke da arziki amma yana tsoron ta arzikin ya ƙare kai kai farautu sai ta rufe wani ya kafa guda la maqdu'atu wa la mamnu'atu kuma sai ta imani sai ya daure da cikin dalilin tijjaniya sai ya rayu cikin imani ya mutu cikin imani ya tashi da imani kuma ga shi ga annabi muhammad sallama ya karɓi da tijjaniya kullum lazumin na wani tafi lazumin yamma wazifa zikirin juma'a in yi haka zai samu alherin duniya gaba daya Allah za mu dace almajirinku Usman Idris Kusagariya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima وبلغ والعاقب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تريم الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا